تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن وقش الله سبحانه وتعالى يقدر هدورهم أمرك أهل السنة والجماعة وندك أنقول كركدا أبن من دمغرم جمهورية النجار يومنا الجمعة 20 ne ko? 20? 21 ga wata na zulqa'ada wata na shawwal 21 ga watan shawwal hijira shekara 441 wanda ya dace da 12 ga watan shida shekara 2020 daidai yan wayau rabamu da karatu a nan wata uku da kwana uku a lissamin musulunci don mun kare musu da karatu na ƙarshe mun yi darasi sha takwas ga watan rajab ya kuma na ishirin da ɗaya ga watan shawar tsawon wata uku da kwana uku ɗan uwa kowa sun dai irin abin da ya wakana a wannan lokaci wanda da harko godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma ga 'yan uwa wanda suka yi ta yin addu'a ta alkhairu lokacin samun da na samu rashin lahiya kwarai na ji daɗin yadda ɗan wasu ka ta addu'a kuma Allah ya masa addu'a ya kuma Allah ya ba mu lafiya wasu kuma na ya ta abin da yake ba shi ba wani ma a ce na mutu waya ake mun daga wajen da ba ma gida ba mutanen da suke wannan lambar kamar ko ba ta bace ba ga ta malam mun ji an ce wannan malamin na da magaram na markaz an ce ya mutu sai ce a yanzu dai ba mutu ba kenan kenan kai ne shi ne ne ce sai dai a gaba insha Allah na mutu amma na bai mutu ba yan uwa wasu na ga ko tunanin cewa idan muka mutu ire-iren kamar ko sun huta da jaraba sun huta sun huta suke ji sun huta ji suke sun huta shi kuma zai ma ba wani magana hutu duk da bi sunna ba shi ba huta wallahi duk da bi sunna ba shi ba hutu wallahi dan uwa Allah subhanahu wataala muna mai godiya mana ni'ima ta matasa wanda ba su san ba da su ne ganin kurmin suka sani ina ce ne a wukar gumi rahim Allah wani lokaci da jima yake cewa malamai ko kama gaskiya tun da wuri ya ce wallahi akwai wasu a bayan mu sun zahi ne sun yi mazahi kayan su zo ku ga yara ne wanda ku amsa tun da wuri ɗan wa Allah mana ni'ima wannan gari da magaran da matsance ba da yawa ba ɗimbin matasa wanda dukkan ɓangaren ilimi Allah ya ba su maharatan ƙur'ani duk wata shahada ta addini tun daga masters tun daga distance masters kin zuwa har da kutura muna da da dama wanda Allah ba da ni'ima ta ilimin addini kuma wallahi wallahi sun yi mu makami mu da muka fara da'awa ba mu da makamin da suke da shi a yau wallahi su yin makamin da'awa don haka abin da kudu muke kiran mutane su kama gaskiya kudu ko da mun kusa inshallah sunna tana nan insha Allah ba abin da zai canza insha Allah muna fatar ku kuma masu shurare dan Allah ku ba wannan matasa goyon baya so da yawa suka yi darussa a wasu wurare ko an wani lokaci sai gaba a zuwa shi mutum iyawi ana ba shi goyon baya kamar kuma yau da gobe ƙara ƙwarewa zai wallahi suna da ilimin suna da karatun duk abin da ilimin Allah ba su amma yau da gobe suna insha Allah za su ƙware kuma za ku samu biyan bukata da izinin Allah muna wata ba su goyon baya wannan shine bangaren wannan godiya ta Allah ga ɗan kan addu'a da aka yi ta yi sai bangare na gaba kun ga dai kullum mutai dogara ga Allah kun ga an yi ta maganganu a kan lokacin da aka saki wannan abin har najeriya har ma wani mai ilimi ya ci yaran tsuwa cewa ya ba najeriya sati guda wannan masallataya da aka buɗa wallahi sai an ga bala'i ya yi da kun ga da hikimar allah da nijar kin najeriya an buɗa kuma abin kullum baya yake yanzu da kwana biyu a nijar ta ke zero ka waken ka babu ko ɗaya kwana biyu ne mu dinga jirga ba ɗaya ɗaya babu wanda ka ba buga abin ma Allah godiya ne muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya yi maganin abin babu gare mu dukkan duniya Allah da yau musiba shi na da amkunan gare su a lokacin risala da na yi ko sako da na yi zuwa ga hukuma ta kone ko ta ƙasa ta nan gida na yi wani alkawari cewa an dame domin na yi bayani ga matasa wajen kauce ma hoto na hoto da hukuma wanda ɗan uwa wannan matsala ce mai girman gaske kun ga dai yanzu duka wata uku ne abin da ya waka wanda tashin hankali ko ɗauko wata wutar fitina ba za a shekara ashirin ba ta ƙare ba ishirin ya yamta kare ba ɗan uwa aƙida ta hadu suna da jama'a kullum babban abu da yake gaba in dai an samu kira da'awa zuwa ga Allah kan addinin Allah tsokano wani abu da zai kayi wannan da'awa haɗari ne bayan mas'alar rishin hana hoto na hoto wadda za ta janyo bala'in da bai da magani yan wa shugaban ahalu suna wani jama'a wane ne a duniya ahmad bin hanbal da ka ce imam ahlus sunna wal jama'a ka kare ba ka da suna ba ya waye gari wannan shugaba a wancan zamani ya yi da'awar qur'ani makhluqun ne wannan kalma ana ta ta kai mutum zuwa kafirci Amr bin Hanbal cikin malamai wasu malamai sun yi tawili wasu an kashe sama ya tsaya tsayin daka an an ya komo da ba ya ce ƙur'ani kalamullah ƙur'ani maganar Allah ce ya tsaya a kan ƙur'ani kalamullah kan wannan shugabanni wajen uku aka yi a ba shi kashi a zane shi ya zai mutu wasu ce imam ka yi wannan kalma ka huta saboda za a kashe ka ya ce zan iya jimirin bula da shugaba amma ba zan iya jimirin azabar Allah ba haka ya tsaya iya da goyon bayan al'umma ta gari gaba da duka kowa san dukan gaskiya yi sun zo sun ce imam ta kai sallah aka hana bai zuwa masallaci ko sallah ana sallah shi amma ba zai je ba san aka hana shi yan gari suka ce imam ka ba mu umarni mu hutu mu hutu ai bala'i ita ku ji tsoron fitana ku ji tsoron fitinar da za ku janyo ta sha wani bako ba ya san kowa san yawa a yau idan wani iya shugabanci kada makamata shugabanci shi zai kashe kowa a duniya sau shugabanci shi imam harbi na hanbal ya ce a a ka a yi a tsaya ƙarshe dai wannan wuta fitina yau da gobe da gobe allah ka wani shugaba cikin shugabannin kuma Allah ya ɗauki wannan mutum fitina aka yarda aka rufe gidan kasu ya fi labari da aka yi wa misali da zaɓi nake ce muku haɗarin hoto na hoto da hukuma me ya yi wa abin da tashi don ku yi hankali akan samu wani da sunan wa'azi ana allahu akabar allahu akabar a hoto jihadi aka kura ya ja hankalin mutane zuwa ga wani bala'in da bai da magani shi bai maganin shi a yi hattara wallahi yawan misali a yau ga duk mai hankali abinda musulmi suka ciki a duniya shi mun abin misali kuna muna da siriya an fara da sunan a ture dagutun bashar asad an fara duk al'umma musulmi wanda muke da wani aƙida tana ta ahlus sunna sune a gaba kowa da aƙida da manhoji aka zo da sunan jihadi a ture dagutu su tura suka zuga su kamar gobe gobe za a mashi mulki a wajen shi suka zuga suka zuga su sai gashi gadangadan kowa duk wani mai akida ya shigo ya shigo kurin haka waye gari ya ce ai kungiya kaza suna yan su tsoron a gini kungiya kaza sai suka wa suka raba kansu makamman da suke ba suka hana yau kowa labarin abin da sirri suke ciki sun tashi tare amma yau duk mai labar ya san a siriya a ƙidu na sunnar amma kowa da manhushi wannan ya ce ya amini ne ya goma hukuma wannan ya ce ya yi kaza sun rabu gaba ɗaya sama da ƙungiya goma kuma kowa a ƙidar suna yadda kake haka suke kira kuma bala'in da ya ba sama ma daular da take sama ginin da ke shekara dubu na tarihi masallataya saman shekara dubu yau sun yi raga-raga kuma ɗagutun iya nan a sama ba abin da ya canza na shi kurin al'umma aka rusa aka kashe musulmi musulmi a kashe aka rusa musulunci komi ya kaca-kaca da sunan wannan wannan zai kabara jihadi a ji ai bala'i ga abin da ya su misali na biyu kusa a shem nigeria kuna labari yau ba kwarar kungiyar noci kiran jihadi ne aka fara aka waye gari barnawu ya ja geyi cewa kawai ce a kashe shi jinin shi halatta ba kuma ita jinin shi jinin barnawu ya halatta ana nan wasu ma suka ce a suka ware suka ce suna ciki suna gani ana banna ana abin da an kai ya kashe ka su ma suka ware suka ce muna nan mu a cikin daji tare aka tashi haka yan uwa mu shafa kan ruwa wallahi yan uwa a rayuwa ba abin gungunan da awar da kuke yi alamun Allah godiya mu Allah kuma mu guji duk wani duk abin da yi wallahi ka guje ma zub da jini ka guje ma zub da jini nan wanka da tawili babu hadari ga da adam irin magana zub da jini dan sai kanta hadisi annabi misali cikin sunan ibn majah abdullah ibn umar ata manzo Allah kan shadi ba ya ce ka'aba me mai girman ki me mai daraja ka'aba a duniya yace amma wallahi jinin musulmi guda yake daraja ka'aba manzala kuma labarin cewa inda duniya samar kasa gaba daya za su gamu akan zubi da jinin musulmi guda Allah zai sa su wuta gaba daya ba ruwan Allah da yanzu annabi ya bada labarin cewa gobe kiyama duk girman kiyama idan ka zubi da mutum shi ne ba ka kashe mutum duk girman kiyama sai Allah ya gama kai da shi ya ci kwallaka ya sha koka zai zo da hidin kiyama ya ce ya rabu sal hada fi ma qatalani ya Allah ka tambaye wannan bawan naka akan me ya kashe ni me zaka ce me zaka ce ma Allah sai ibn umar ke cewa radiyallahu anhu yace wallahi ana lot ana yaki na fitina cikin al'umma wannan yaki wannan yaki na fitina a cikin zamanin da kai wannan mama ibn umar ibn salih bin abi kasar da cikin sabai suka ja da baya to wallahi sun fasa yaki a yanzu ko su kai yanzu baka jihadi baka bayan wannan yace wallahi na yarda Allah subhanahu ta'ala wanda Allah ya kama ni da in jihadi fi sabilillah da ya kama ni akan zub da jinin musulmi ba haƙi ya da laifin jihadi laifi ne ko ita gwanda ɗaukar laifin jihadi da laifin zub da jinin musulmi kan shi ba kuma Allah mai shafa kamar ruwa duk abin zai ka huto na huto kai talaka in kana ɗan uwa kishin addini ne a yau idan ka kilo 20 dama hagu a wannan gari za su hamin inda musulmi ne ba san me Allah ba balle magana manzon Allah ka je ga abin da kake da dama ba shuba ba mushkila an baka dama ka je ka yi da awan kudi gare ka in dama gare ka ka kira ɗan wasu na nan cikin jahilcin addini suna san addini musulmi ne ba su shiga kiristanci amma ba san addinin ba ka je ka taimaka a yi da'awa zuwa ga Allah a taimaka a kiraye su zuwa ga addinin Allah su san me Allah ta ce muku wallahi mun je wata kauye muna mu za mu kwana a yi wa'azi da dare a kauye ga yan muna kuma tare su wani ya zo muna hira da shi dare ya yi ta muka magana kiyama ce ma da mai kiyama na ce idan an mutu ake tashi a yi hisabi an mutu an binne ka ka tashi ta ba malam Allah haka ga dan waya zama haka ce wani yana ga da shi muka tafi ce ya yi haɓa ka mutum ka zama ƙasa talaka ta haɓa malam irin ne kahuran da a nan da makiyar da makara wani muna wa aka magana zina shagawa da malam cikin jama'a ne wai ita da zina allah haramta zina ha ta su shi suke su furabe ne a sarki su kada zina da sun gana kan mutum in wani mutum yau ɗaunar al'ummar muna da dama ga kowa nan mu je mu yi ta da'awa zuwa ga allah ka sha ma kanka shiga shuba eh an baka dama a rediyo kai a talabijin kai ka shiga mota ka kai daji ka tsamo yan wanka yan wanka me muhimmanci ga adam kamar tafi don Allah wannan shine muke kira yan wanka matasa ku kula da abin da yake gaban mu muna da aiki jahilci ya mamaye al'ummar mu mu kula da tsayawa da karantar da al'umma mu rusa cikin duhun jahilci shine a gaban mu wannan fata kun gane magana ta biyu in babu haɗari cikin al'umma irin rashin jagoranci wanda shugaba a zalimi da zama ba shugaba kusan da kana wanda zalimcin shugaba da zama ba shugaba kada zibi in wa kudi wani abin da ya zo na abin korona ba kowa ba ke lura akwai na fi sami al'ummanmu na yadda shugabanci malamai gaba ɗaya an zubda su duk a garin kurin ba malamai kurin gaba da zubda su ina magana balle hatta bangaren waɗanda suke fata da ahlus sunna ba da ana abin yayi yawa ana abin yanzu ma za mu ci gaba daya ɗan uwa duk da wannan jama'a wadda fahimci sunna ba muna wata sunna al'umma mace tare muke da su amma irin wannan yadda jagoranci malamai sai wani kuskure a ce gaba da babu kowa wallahi hadari ne gwanda a gyara a gyara kuskuren malaman a maido su kan hanya shi ya alkhairi da mustawaye illa shugaban bangaren malamai na san da akwai shuba da ta kawo haka wallahi nan da shekara 20 ta wuce sama da shekara 20 sama shekara 20 mun je wani zama a wurin taro da aka yi na wata babban ma'aikata ta abin likita dai da su za mu ce lokacin ana daidai isa lokacin nan a wannan zama dama an saba yi sai an ƙare duka bayanai da ake yi a kan abin polio ne sai cikin malamai sai wani ta ku tsaya wajen mun ƙare mun ji bayani to wannan proje ce kuɗi ne ina kuɗin malamai sai shugaban ya ce a dama an ware kudin malamai sai na ce jama'a ya ce wallahi kuma daga kun ga wannan abin da ake yi a kiraye mu ɗaki a wani wuri na hukuma idan ana so al'umma ta karɓi wani magana ta yi aiki da ita ake kiranku don matsayinku ne a wajen al'umma sun amince da ku ba ku cutar da su na ce wallahi wallahi dilocin suka gano ana sa mu ɗaki a ba mu kuɗi wallahi mutuncin mu zai zube wallahi haka da gama cuta mara na ce ni a wasu ta ce na yarda da bayanai da aka yi amma magana a ba mu kuɗi in dai gaskiya da kun yarda ku je kuma al'umma bayani amma da amsar kuɗi da kuke yi zai kai matsala kun ga hatta magana idi mu da wani gwamna za a je a samu matsala ta ba ruwa sai a ce sai an kawo kuɗi ha an waye gari wannan kuɗin ha a shiga radiyo ɗaya cikin malamai da ce an zalunci wani kaza aka kawo miliyan kaza aka ni kaza aka bani kun ga abin ya kai kunnuwan almajirai ko wannan abin wani muke kuma muke magana idan aka ce uwa ba ruwa a garin nan ruwa na birbe ne kai ruwa na gwamna ne ruwa na shugaban kasa ne kai kai matsuwa an haka wuri ma'aiwa gari in ruwa ne babu ya ce hanga kuɗi wannan masala yan wata ka a yau duk abin da ya ce kuɗi ya gaba su yau haka shi ba wannan ko da ba kudin aka ba wannan sunan malamai ya ɓaci ta wannan kudi da ake amsa an amsa ba amsa ba shi ya kai ga wannan hali kiran mu ga malamai duk abin zaman al'umma na addu'a ne addu'a ibada ce so da yawa wallahi ɗora kudin suke yi an ba su hukuma dole suka kudin abada bai cikin ƙa'ida a nijar ba wata kwanta za ka ƙara ta ta malamai babu wani jar babu kusan babu wata kwanta a Nijar a Bidijan Nijar Bidijan malamai na addu'a akwai idan wasu kuɗi za a ɗauko halin haram a sani ba dai a baku ba kuɗi ba daga ƙa'ida babu ƙa'ida wallahi babu ƙa'ida ba kuɗin addu'a ta haka tsakani ga Allah malamai mu kare mutunci duk abin shayin al'umma na neman kare bala'i ne neman ruwan ne ku tsaya ku yi don Allah kuma talakawa da za su gane don Allah kuke amma ka waye gari komai kuɗi a kamun kuɗi wallahi mutuncin yanda aka waye gari aka zo maganar kowa to a gaban nan kuma mutuncin ku ba a yi tsoron ku da komi muna fatar kuma biya ku gane kuskuren malamai bai dace a musu tawaye ba a nema su komo su kuma malaman su yi tsoron Allah kuka ku yi dan Allah da kuɗi ba kan ma sa kuɗi gaskiya magana da ba kasuwa bace ba malami ba nan kasuwa bane ba na addu'a ba kasuwa addu'a Allah ai addini duk wanda mai da addu'a kasuwa addu'a kasuwa sheka matsala wani shi ne fahimtarmu da kiranmu ga jama'a a samu shugaba ko azalimi ya yi lahiya da maganar rashin shugabanci ta iya kara zabe a ce ba malamai kowa banza ne wanda kada bin cikin al'umma Allah mai doma kan hanya gaba daya kuma wannan bala'i Allah ɗauke mana shi gaba daya Allah ɗauke shi gaba daya insha Allah za mu tashi za mu ci gaba tafsir kamar da muka saba za mu tashi aya ta tara cikin suratul isra suratul isra aya ta tara insha Allah
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا كبيرا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ɗan uwa wannan aya ta biyo ba bayanin ƙarshen karatunmu wanda ya wuce nan da wata uku babba na uku mun yi bayani akan labari da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu na al'ummar bani Isra'il na a cikin attaura an rubuta an ba da labari allah ba za ku yi ɓanna manya-manyan ɓanna a saman ƙasa so za ku shishigi a kan barin hanya a kan addinin allah kuma allah ya rabe musamman alkawali na cewa idan na harko ya zo za mu gama ku da cikin bayin arna ne kuma ku ne musulman wancan zamanin zai ga masu da wasu arna cikin bayan shi masu bala'in ƙarfi su bi gida-gida suna muku ɗaya ɗaya kuma Allah ce wannan wakana wa'adar mafa'ula an riga an ƙare ya aini ya ce zai sake mai domin ku da daula ya ba ku ni'ima ya ba ku komi komi kuma idan ta biyun ta zo ita ma zai gama ku da wasu bayi su muku kace-kace su shiga masallacin ɗakin na Allah su muku ɗaya-ɗaya mace wannan bi aka ba ku labari wa in ultum uduna in kun sake komawa kan shekantaka za mu komo da azabar an shi da zane bayani cikin gudu ba cewa duk da muni musulmi ne muke ka muke da littafi na Allah muke hanyar annabin da Allah ya aiko a ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu na tsammani shikenan zaman ka musulmi mu musulmi ne shikenan mun zama yan gatan Allah lamarin ba haka ne Allah subhanahu wataala yakan jarrabi mai imani dan ya komo ya bar hanya wannan jama'a kama labari kan garewarsa ga Allah barin hanyar Allah watsi da addinin Allah shi ya kai Allah ya musu wannan bala'i darasi ne mu ɗan baya na waza maka a yau inda duniya ta ma Allah ta waye kowa ba mai ganin Allah ya yi nashi da shi ne daidai amma kirista shugaban kiristan duniya ke wannan bayanin ya ce mushkilar duniya a yau wallaki hudu ya ce mutane an waye gari sun bar Allah wallahi shugaban kisan duniya shayayi matsalar duniya a yau duniya kowa ya bar Allah tashi ki Allah bai da magana cikin cikin rayuwa cikin kaso cikin mu'amalaka kowa abin da ya ga dama zai kowa ba ta duniya yau ba to irin wannan shegantaka ta sa Allah ma wancan al'umma wannan bala'i suna musulmi a wancan zamani suna tarama da wasu annabawa amma Allah ya ga masu da arne arne ba mujusi ya ga musu bala'i ɗaya ɗaya mai da ɗiyansu bayi a taura aka ɗauke ta ta bace babu ita gaba ɗaya a taura kanta ta bace littafin sanduki musa wasu ke tafiye da shi wajen abin yaƙi suna tabarukar suna a sashi a gaba sa samun nutsuwa aka ɗauke shi aka tafi da shi babu a taurai kuma Allah ya mantar da su yan wa duniya an jima mai da suka ci hausa an jima ana ruwa wasu ƙasa na shanyewa an jima haka aka yi wata wanda suke mana gashi ruwa abin da ake yi yau shekara ka tun min nan san kaza min nan san kaza haka su ma suka yi ba abin kamar wasa can Allah kun yi turu bala'i haka Allah ya musu kan wannan kangarewa a sakamin Allah tsawon zamani karshe a taurin taɓace babu komi mun karanta na ƙarshen karatunmu karshe ne da Allah subhanahu wata'ala ya so bayan musiba ta biyu ya aiko da wani annabi da wani jagora ƙalu lokacin jaru da ku wanda a lokacin nan ne Allah subhanahu wata'ala dan ya zamanto aya ga shugaban da ya sa musu na yaƙi ban su nemi a ba su shugaba wanda zai jagorance su wajen jihadi fi sabilillah su maido mutunci su bayan yazi Allah ce ka aje a sa muku shugaba na yaƙi ba san yaƙi suka ce Allah ya za a yi mu kasa zuwa yaƙi bayan an kashe ɗiyanmu an kashe mu an bautar da ɗiyanmu mu zai mu yaƙi Allah Allah ya sa wani shugaba a cikin su tsalo karshe dai suka ce wannan ya za a yi kamar wani talaka ɗan talakawa wanda ba kowa ba a cikinmu a ce zama shi ne shugaban Allah ba su suka nemi annabinsu ya zaɓa musu shagora Allah masu zaɓi Allah ya zaɓi ɗalu karshe dai don taurin kansu sai da Allah su fara abin suke nema ce za alama ku gano wannan shi ne shugaba na gaskiya a taura da ta ɓace mu da sauran kayan Musa a cikin sandukin wannan zai zo ku taru a tsakar jama'a tsakar yili tsakar rana za ku ga mala'iku sun zo a gaban kowa wannan attaura da ta ce da kayan na Musa da wannan akwatin za a zo tsakar jama'a Amerika a hannu wannan shugaba suna kallo kuma haka aka yi aka meka akwata a hannun tsaro tukun suka nika zuwa jihadin fi sabilillah na meye bayan sun yi masa kata kata da ƴan uwa babban abu dai kullum musulmi ya iya iya ji bada bada abu mu halaka kan muka gudun shi kenan da ana shagantaka Allah ya kyale ba abin zai su mu haka suka yi shuru kamar ba komi kama ga Allah ya kyale mu shi kenan ba abin da zai wa Allah taimake mu mu kuma zuwa gare shi shine bayan wannan bayanai da Allah ya mana yace inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwam kun ga wannan alkur'ani na Allah iya shiryesuwa ga wanda ya imani da shi zuwa ga hanya mai gaggasa wadda ba fana cikin ta idan kun ji shi wayu bashir mu'mini a lokacin guda alkur'ani iya ba da albishir ga duk mai imani na kwarai da ya ce almumini kaga ka ɗauka kurin imanin ma kurin shi kenan ka kare don ka yi imani ita yi alladina ya amalu na salihat iyo suka yi imani kuma suna aiki nagari waɗannan ƙur'ani na musu bushara da cewa anna lahum ajaran kabira suna da lada sakamako mai girman gaske akwai abin da ya kai aljanna babu shine tukuncin duk wanda ya imani ya yi aiki nagari Allah sana a cikin lafiya ya ce wa'annan lalzina wa'annan lalzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima su kuma waɗanda suka butulce mu Allah kin suka kafirce mu Allah Qur'ani na sanar da su wa'annan lalzina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su yi imani da rana ta ƙarshe ta hisabi a'tadna lahum azaban alima tini mun tattala musu mun shirya musu azaba mai tsantsantsin an kare wuta tana nan tana jira kinan kowa sanna shi ga sakamakon masu imani Allah samu alayusu ga sakamakon mara imani Allah kare musu Allah kare mu daga cikin su sai ayata gaba wa yad'u al-insanu bi sharri du'a بالخير وكان الإنسان عجولا نعم ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير Allah na cewa ɗan adam wani jinsi daga cikin jinsin mutane balle mara imani ko mara muna ta tunani ta ga mutum iya addu'a ta sharri irin addu'a da yake ta neman alkhairi halin mutum ne duk da an samu ɓangaren kahurai kuma sai Allah wannan ƙur'anin har gaskiya ne kamar ruwan duwatsu na azaba maimakon ce Allah gaskiya ne ka shirye da kuma ɗabi'a ta ɗan adam daga cikin hira Allah Allah Allah Allah wadai kina ma Allah wadai na ma bai kaza ba Allah wadai na ma misali ko ɗanka Allah ɗin ma albarka abu kaɗan wani naka tsinuwa wata ruwaya wadda sun abidar maza na ke cewa la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum an tuwafiqu min Allah sa'at ijaba yastajibu la yastajibu fi yakati ku ya hankali ka ku rika addu'a mummuna kan ko ga dukiyo ku Allah wajen kudi na ma in kudi na kudi na ma zaka zama sai dukiya zaka zaka zaka da yace gudun kai addu'a ta dace da lokacin da Allah ke karba addu'a ya karba addu'a ka gama yawan ka ci ɗan adam misali yanzu yaro zai yi wani laifi maimakon in har addu'a za ka mishi ɓata ma da ya yi shi allah shirin da kai allah wani allah shirin da kai ka biya cikin al'adu balle irin larabawa na gwal sun yi wani abu ko a hira yaro shiga zaka zai ce hadikallah ya faƙallah yaro shiga zaka ce ta mamaki wata ke ce mai tamanin da mamaki larabawa wai yawon shi ka zaga ce mai hajji kalla a faka da cikin wannan ɗabi'a ce mai kyau ta addini tarbiyya ce islamiyya yawon ya nai ba kuka mai addu'a Allah tsina ba Allah wadanka a ya haji Allah ya shirye da kai Allah ya yi maka kinan uwaye a yi hannu wajen iya balle mata da gaugawa to ana gudun kice Allah ya tsina maka albarka ke da uwa ce kuma a yi katari da lokacin amsa addu'a amsa addu'a tsine mishi kuma ke ce wahala ko kai ne wahala a yi hankali mutum ya ko a wasa ka fasa addu'a muna kan ya ce mutum ya ce wa kanan insanu ajula dan adam abu ne halitta ce da gaugawa mutum nan da soki ma mai soki a za a kare an addu'a ce yanzu a ta bukatar tafiya kamar shi ke bukatar ma da na na da mana shuru a a soki shi lokacin da aka yi ko da yaga abin kamar shi ke abin hannu shi an wata addu'a ne yau da ba mutum zai addu'a Allah subhanahu kai dai ka addu'a amsawa a hannun Allah take yakan yi a yanzu kai tsaye yakan yi gobe yakan yi ma Allah ya guje ma da wani bala'in zai tare ka wanda ya abin da ka roƙa yanzu misali ga wani bala'in zai tare ka na miliyan goma na miliyan goma zai tare ka ya kai na miliyan guda to yanzu da Allah ya baka miliyan guda bala'in miliyan goma ya zo miliyan ta kasa maganin abin wanne ne ka gwanda a kare maka bala'in miliyan goma da baka miliyan guda bala'in ya zo ta maganin shi kenan maganar kullum kai dai kayan addu'a kamar Allah mutane shi kuma zan iya cewa abinda Allah na karba addu'ar bawa matuƙa bai gaugawa ba suka ce ya rasulullah ya na gaugawa ya ce ni addu'a shiru man hanzu abin na yi shiru shi ke ka bata ka bata baya baro Allah ya ƙare ka kai haka kai dai kayi Allah shi mai shi ya san me ya dace gare ka a adam ɗabi'a ce ta shi da nan a ya ƙare mutum zai zo daga wata ƙasa hutowa daga mota faɗi ya kare gaugawa hutowa ga mota mota kai an kare ta daga ya zo da magana a hutowa ga mota wajen gaugawa ya faɗo ya kare Allah ke mai Allah ta gaba
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
وجعلنا الليل والنهار آيتين yanwa anan Allah subhanahu wata'ala yana ambata mana wasu manya-manya daga cikin ayoyin shi don kullum wanda ya fahimci alkurani daga Allah subhanahu wata'ala yana ambato mana wasu abu daga cikin halittun shi wasu ayoyi wanda mai hankali ya diba wannan abin ya lura da shi zai san girman wannan mahalicci wani gaya muku misali a aikace za ka gano sanin meyin kaza meyin kaza iya ba ka sanin girman shi mamu a yau mun sanin haka lamarin duniya yau misali wani da ya san imani yan nijar dubu da ya samu ɗaya a cikin dubu wanda ga amurka ko rasha amma za kana tsoron taɓa rasha an taɓo bala'i an taɓa amurka kana tsoron abin zai gama wani bala'i da amurka amurka subhanallah deja ka sare amurka kurin ka samu labari tana da makami kaza da misil da mirage da waye f-sars wane ne gasa nan jiragen yaƙi ina bala'i da bom kaza bom kaza duk wani abin gajin labari shi sa aka tusa maka tsoron amurka ba ka je ba ganta ba amma kana tsoro shugaban ka mata amurka ka san girmanta wanda ta ba da dala kaza ta ba ƙasa miliyar kaza ta rike ta sa ƙasa ambargo kaza kana ga abin da aka yi kina mai kuɗi ce wannan ɗabi'a ɗan adam ce to shi da zaka kuma da muka bi tsarin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ga mana shine mahalicin kaza mahalicin sama da ƙasa da rana da wata da kai da kaza ganin wannan abin mai imani sai sa mai shigo da kin sanin girman wannan mahalicci sai mu san girman wannan mahalicci ɗanwa Allah ya ce mun sanya muku dare da rana ayoyi ne guda biyu damu da yanzu cikin dare duhun dare an ba da mutala ba ɗin miki nan da ɗan awa baya haske ko muke ciki kuma na ɗan awoyi gaba muna cikin haske ba mai gaya ma ga inda butan yake a duniya ko a san a ce ga inda butan inda ake tabawa inda ake da kilan abin kuma tsari ne ce zalika taqdirul aziz al alim tsari wanda babu wani sabani babu kuskure daidai yake tafiya maga dare maga rana wa'annan alama ce ga mai hankali kamar da ta tabaraka da zai ya samu su tabaraka da zai ya alfikar
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
Allah subhanahu wa ta'ala yana zuga kanshi yana yaban kanshi yace tabarakal ladhi ja'ala fis samaa'i buruja ya girmama ya daukaka wanda ya sanya wa sama burujai hanyoyi gudulu wanda waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira ya sanya ma sama hutula mai haske rana ke wa qamaran munira da wata mai haska mai wannan aikin ya girmama ita wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan shine Allah wannan shine sanya muku dare da rana suna mai juna dare yazo rana ta zo wannan yace liman arada an yadhakka aw arada shukura duk mai neman wa'aztuwa yi wannan ayoyi mai neman gode ma Allah akwai aya cikin al'amarin dare da rana ita kula a ra'aitun in ja'ala Allah wa alaikum har sarmata أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون qul ayra qul قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون sabab nur rahmat ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون na'am Allah ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah ka tambaye mutane su baka labari yau inda Allah zai kaddara kullum haka za a zamana cikin duhun dare har tashin kiyama haka Allah kaddara man ilahun ghairullah yatikum bi ziya wani abun bauta ne wanda ba Allah ba zai kawo muku haske ko ku gani akwai wanda zan fita inda fitan yake ya ake yi duk duniya akwai mai iyawa wannan kalubale ne ka tambaye su wani abun bauta ne wanda ba Allah ba idan Allah ce kullun duniya duhu za a gare za a yi wani abun bauta gare ku wanda zai kawo muku da haske shin afala tubsirun shin ab- tasma'un shin ba kwa ji afala tasma'un ba kwa jin abin da ake yi mutane tambaya ta biyu ce kul ara'aytu in ja'ala Allahu alaykum an-nahara samadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayrullah ya tukum bidan taskunu fi kuma haka idan Allah kaddara ce kullun haske za a yi kullun rana ce har tashin kiyama yace ka tambaye su wani abun bauta ne wanda ya tukum bi lailin taskunu fi waye zai ka muku dare ku samu nutsuwa ko san nutsuwa an ce dare mu ta bawa ka huta ka yi barci ka huta kowa san yau ko da barci za ka yi a ilmancin man adam a cikin hutula wannan kwallo ka ba ta hutawa irin a cikin duhu haka Allah kadara dare lokacin hutu yace waye zai kawo muku dare don ku samu nutsuwa a ciki yace afala tubsirun cin ba ba diba ayoyin Allah ku lura duk wanda ya kare Allah ce kurin wa min rahmatihi wani abin yadda yake kenan wannan abin ba hannun kowa ba yake yin daren ko rana abu ne a hannun shi shi ya so ya muku wannan ni'imomi ya ce wa min rahamatihi iya daga cikin kurin rahama ta Allah gare ku ja'ala lakum al-laila wan nahar shine cikin rahamar shi ya sanya muku dare da rana kuma kowanne da amfanin shi litaskunu fi don ku samu nutsuwa a cikin dare a rana wani tabtagu min fadalihi don ku je ku nemi fadala ta Allah a lokacin rana ƙarshe wa la'allakum tashkuru don ku zamanto masu godiya ga Allah Allah sa mu cikin masu godiya shi ne cigaban karatun mu da yace waja'alna al-layla wan nahar ayatayn mun sanya dare da rana ayoyi guda biyu yace fa mahawna ayatan layl waja'alna ayatan nahar mubsira yace sai muka shahe aya da muka maku labari ta dare sai muka shahe dare ya zamanto cikin duhu muka sanya ayar rana ita kuma a gani po wannan wasu daga cikin magabata na cewa asali wata shi ma iya da haske irin na rana ya aka shaye hasken shi ya aka samu duhu shi da kuma hauna amma mamu shukayen cikin littafin cikin tafsirin shi iya cewa gaskiyar ma iya kama magana tafsiri wanda yake daidai zahirin aya cewa maganar cewa wai wata ne aka shahida shi ma kamar rana ne magana ba haka ba ce abinda yake magana Allah nan shahewa asalin al'amarin daman haka yake an sanya lokaci guda an shaye haske a cikin shi lokacin dare kenan ba a gani lokacin duhu ne kuma yayi muku rana don ku ga fon ku ga haske kore shine abin da yake cikin aya ayoyi ne guda biyu dare da rana wannan duhu wannan kuma haske ya ce mubsira ce litabtagu fadala min rabbikum alisam kuna rana haske don ku je neman fadala daga ubangiji wani ta'alamu adadin sinin wa isam don ku san adadin shekaru kuma wani ta'alamu isaba don ku san lissafi na imam shukai na cewa me bambancin adad da maganar isaba da a hausa ake da sani ce asalin adad adad abin da yake irin abin gashi misali abu kaza ne a kawo irin shi da dama a gama ya ce adad kenan an kididdiga su yawansu alhisab ya ce misali a cikin abu guda a cikin shi za a raba kaza kashi kaza ya kama misalin shekara za ka ce shekaru kakayin shekara tukumci amma ka ce kaga a shekara akwai kwanaki akwai watanni maganar sati duk a rarraba ko to shi da ta kace dukkan nau'in lissayi ta hanyar dare da rana kuke gane ai al'akai kaza yau shekara kaza an samu shekara daga adadin wasu kwanaki da watanni kenan wannan dalilin wannan ni'ima muke gane lokaci zuwa lokaci shekara da alƙawari a yaran da mu za ka wannan ni'imomi ne a cikin abin da ake samu daga cikin lokacin dare da rana yace wa kullan yace wa kullu shay'in fassalnahu tafsila komai me daki daki duk abin da kuke bukata na addini Allah ya bayani dalla dalla dan ku ga Allah ta rike mu ci gaba من اهتدى أكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
yanzu kuma ‘yan uwa ƙurani kenan yanzu bayan wa'annan ayoyi na Allah don musan girman Allah ta wannan hanyoyi ayoyi ne manya-manya da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu diba ayar da take cikin wa'annan abarai guda dare da rana yanzu kuma sai aka ɗauki mun labari kuma ya koma hilin kiyama ga mu yanzu a hilin kiyama ya ce wa kullu insan wa kullu insan dukkan mutum alzamna wa ta'iru fi za a gama ka da abin da ka aikata shi al ta'ir abin da ka aikata a wuyanka na ka magana za magana wuya ba na wata laya ce za a rataya maka ba ka zo a rata'a nan duk abin da ake cewa abin da kina ta abin da yake bai rabuwa tare da alzamanahu za ka zo da sakamakon aikinka kowa za ka zo da takardun aikinka duk da wannan takardu a wata sura ko wata aya Allah ya ba mu labarin ba kai za ka zo ba kai ɗaya da mala'ika wanda yake rasamta bakin ka anan duniya akwai mala'ika wanda shine wakilinka zai zo da kai a halin kiyama وجاءت كل نفس معها وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد karanta su ayoyin karanta su ayoyin jaka وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
yan uwa a takaice mutum ya koma cikin kafin na gazai ga wani sauran wannan bayani abin da muke so mu kawo kurin cewa wakilin ka zai zo ci hada ma ladayya ati kenan akwai mala'ika na musamman wanda zai zo da takardunka a nan duniya duk abin da kai bayan Allah ya rubuta ko bai san komi shi zai zo zai zo da dosan ka hil kiyama zai zo da takardunka na sakamakon aikinka zai ce hada ma ladai atid Allah ni ga aiki na ga abin da ke waje na duk da sanar da dosan mutum gaba daya haka zai zo daga tantance Allah ni ga nawa eh wa di alkitab fatal mujrimina mushfiqina mimma fihi ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
Allah ya ce wawudi alkitab an zo an ajiye takardu na sakamakon aiki fatar almujirmi na mushfiqi na mimma fi zaka ga miyagun mutane suna cikin tashin hankali suna tsoron mimma fi abin da yake cikin littafinsu wa yaqulun ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa asaha me samartan komi hi a rubuta ba da ƙarami da babba ko mai ya rubuta nan mai ce wa waje duma amilu hajar saboda mu zaki wani maganar ya da duk abin da ya shimka a duniya gashi nan wannan shine masala shin za ka zo duk abin ba ƙari ba da abin da kai ne gashi nan in baka ya guje mishi Allah ce wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura zai zo gobe kiyama kana hutawa daga kabari gobe kiyama ga littayin kannabinka kuma za a zo a bude eh yi mutum da sara'ir ranar tonan silili ranar tonan asiri dabin da ka aikata an ce kiyama za a tashi da rayuwa ta hakika kowa yi kiyama za ka tashi da rayuwa ta hakika bari na duniya da na gaskiya da na ƙarya wane ne kowa ɗaya ne ba mu gane kowa sai Allah kura amma can kowa munafiki gashi nan da tura ta munafici kawuri da tashi na iman haka za ka tashi can mun wani yakan samu aya kowata za ta zo ma'a sa'iqun wa shahid zahirin kiyama mala'ika guda na raka ka na kirki ne na maza ne ina kora ka ina tunkuɗa ka kuma iya ma shaida wani mutane mutumin kirki bawon Allah mai kiyamun laila bawon Allah mai imani in dan giya ne iya ma kirayi dan giya wani dan giya ne su ne mashayin giya a gari in mazinaci ne wannan mazinaci ne ga mu da haka za su ta maka in kai na kwarai ne ba kiyama da ne kaza haka za a ta maka za ka ta gobe kiyama ɗaya na raka ka ɗaya na ma shaida kenan shi kiyama za a tashi kowa ya ba wani kowa da rayuwa ta hakika a ce yawan tubula sara'i za a yi rayuwa ta hakika a ce kowa kowa san kowa ka san wannan nauki ne ka san wannan na kwarai ne haka za ta tashi Allah ta rabu cikin masu imani yace kenan zai tashi daga kiyama littashi tare da shi an buɗe komi za ta ƙirƙara a kitabak ka fabi nafsaka liyau ma'alaika hasiba saboda bala'in gardama ɗan adam to ga littafin karanta da kanka ba ya karanta maka ba ka ce an mafata ko ba daidai bane ko an tsallake karanta da kanka kuma anan ba wani letire ko in letire ba wani ummi anan kowa ya karanta ba wani kowa ko ba karanta ba ka iya eh ko ba ka yi ba makaranta ka iya karanta eh kowa ana yayi karatu yayi rubutu ka iya karanta za ta ikra kitaba karanta littafin ka da kanka eh kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba za ka ma kanka shaida kai zaka zaka da ainihin ka da kanka ka tabbatar da hujja a kanka balle kai gardama ma duk da haka bala'i dan adam ya ce a'a bai shi duka daba hamala ya kuma sai bai daba hamala ya kuma cikin sai musulun manzana ya ce wa ɗan adam saboda gadar adam ga mala'iku sun zo ta karku sun yi shaida ƙasa ta yi shaida da ce Allah ne bai daba ba haka ba ne Allah zai tambaya to kai yanzu me kake so maka shaida Allah gangan jikina ni Allah sai ya baki shi munawaki da arihi a sa gaba ta yi magana ka je wani wuri babu gabaka ko je wuri babu fatarka to gobe kiyama karshen dan adam ne zai dangana shaida ta kawa ta ce da ni aka je wuri kaza har ni wuce ni na buga ko ni na doki haka za su da kansu اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون lokaci ya nisa amma ayat ya kawo Allah ce a yau za mu rihe bakin bakin za a rihe munafiki mai ƙarya ya ce hannu da ƙawa za su yi magana za su maka shaida ga abin da kai ga abin da kai in ba magana gardama yan wa Allah kai mu cikin masu imani Allah kare imanin la tabbata da mu akan imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان شاء الله زهر بلوغ مرام ثلاثه من زوا موت على ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته